batini za mu yi aiki ko da zahiri kuma har yanzu a shirye muke mu ga wani yaudara aka shirya wa al'umma wallahi da mun ya kyamu sai da rage muku anan nace in a ranar da gari a ranar zan fita kuma har yanzu ina kan ba ko wanda za a yi shi daga abin da bai gamsar da ni ba ana gobe za a yi wasu daga abin guda da abin da bai gamsar da ni in Allah ya yarda abin da zai ta da shi za wadanda kuke ji kuna kaunar su kuna son wata ila da sai kun ji su a rediyo ko a talabijin ranar za ku gamsu da idanu ku ta addu'a Allah ya sa ai lafiya a gama lafiya masu shirye-shirye kuma Allah ya ba su sa'a ya ba su nasara ya sa su yi abin da yake daidai kuma yake biki addinin musulunci سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله Thank you.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشرة المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد yan uwa mahalarta wannan muhabara mai albarka ta gaskiya wanda da daga lokaci ba yana fara wanda ya so a cikin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan godiya ta tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya ba mu ikon sanya karatuka lokaci zuwa lokaci a wannan masallaci namu mai albarka a wannan headquarter ta wannan kungiya nan birnin Abuja kuma yana ƙara muku addu'a mahalarta duk lokacin da aka bada sararwa kukan yi gaggawa zuwa ku saurari irin abin da ake so a isar na saƙonni kuma kun tantance ya muku addu'o'i ta musamman wannan kungiya mai albarka muna neman Allah subhanahu wataala ya ƙara mata albarka mai yawa Allah shi ƙara mana jagora babban sakatare janar Sheikh Dr. Muhammad Kabir Haruna Gombe ya ɗauko mana wa'azi nasiha a wannan majalisi ya ƙara jan hankalinmu da mai da mu zuwa ga Allah babu abin da ya kai ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala yayi magana tsoron Allah yayi mana maganin ikhlasi duk abin da zaka yi kai saboda Allah idan kai don Allah sai Allah madaukakin sarki ya tsare ka kuma ya biya maka bukata kar ka damu da maganar mutane damu da wanda ake bauta mai shine Allah ala lillahi dinil khalis على لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى saboda haka a sai kenan addini wato ba na kowa bane na Allah ka yi addini saboda Allah ka yi ikhlasi don neman yardan Allah addini ba a yin sa saboda wani kar ka damu da zargin mai zargi Qur'ani ya ce har yanzu faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا na'am ولا يشرك بعبادة ربه أحدا mm faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan duk wanda yake fatan gamuwa da ubangijin salafiya to yayi aiki aiki na kwarai kada ya shirka cikin aikinsa yayi don Allah ba don ayaba mishi ba domin Allah ya yarda da shi hadisi ingantacce na manzon Allah tsara da mishi Allah tabbata gare ki yace man tamasa ridallahi bi safatin nas radiyallahu anhu wa arda anhu nas duk mutumin da ya nemi yardan Allah don ya saba wa mutane cikin abin da ba sa so ba neman yardan mutane yake ba wa yake neman yardansa Allah in ya nemi yardan Allah ya kuma saba wa mutane cikin abin da suke so wanda ya saba wa Allah sai Allah ya yarda da shi kuma ya tilasta mutane su so shi saboda Allah domin Allah shi ke mallakar zukata saboda ka ya ku ƴan uwa mu nemi yardan Allah wanda ko ya nemi yardan mutane don ya dadada wa mutane alhalin neman dadada wa mutane akwai saba wa Allah to sai Allah ya sanya wa mutane kinsa saboda ya nemi yardan mutane bai nemi yardan Allah ba yayi yayi mutane su so shi ba za su so shi ba amma kuma in ka nemi yardan Allah sai Allah madaukakin sarki ya so ka da wannan don haka ina fata za mu ɗauki wannan wa'azi na ikilasi na karantarwa babban sakatare ina kuma ƙara baka haƙuri na san wasu abubuwa maganganun da aka yi shubuha aka sanya wa mutane da maganganu da ya kamata a warware su amma imamu shafi yana wani magana magana tana da tasiri kwarai da idza naqa as-safihu fala tujib fa khairu ijabati hisu فلا تجبه فخير من إجابته الصفوف فكف عن السفيه فظن عني عيت عن الجواب وما عيت wato kai dai da ka tabo ka kun ga da da ka tabo shi nan saboda haka idan wani wawa ya yi wauta ya gaya maka abin da ya faɗa kada ka ansa shi yin shiru din ma sai ya fi bashi haushi saboda haka idan kai haƙuri sai lamura su ƙara wato ɗaukaka ce Allah subhanahu wa ta'ala zai ƙara ina fata dukkaninmu daga sakatare da da sauran dukkaninmu ƴaƴan wannan ƙungiya Allah ya ƙara haƙurtar da zukatanmu da irin abin da ake gaya mana kuma ina fatan ku yi haƙuri mu ƙara haƙuri na san waɗansu sun yi ta maganganu da kira cewa yaya kuke ba da ansa yaya kuke kaza babu shakka ba mun ki ɗaukar shawarwarinku ba waɗansu maganganu ta yi ya zamanto shubha ake kokarin jefawa al'umma a ce an yi kaza amma sai a yi magana da za a warware wannan shubhan ba don ba da raddi ko kuma da kuke kan social media ina yan social media kuna yana ina fata daga yanzu chapter plus chapter plus chapter plus an rufe magana ko na san kuna da za ku yi haƙuri duk abin da za a yi ta faɗa ba ni so ko ba mu so mu sake jin wani magana a daina rubuce-rubuce a daina faɗar wasu maganganu da yawa in Allah ya yarda in dai don Allah muke yi yardan Allah muke nema to Allah ya isa mana Allah ya ishe wa kafa Allahul mu'minuna al-qital Allah ya isa ya zamanto mai kare wa mu'mini wurin yaki sai Allah ya ce saboda haka sai kenan Allah madaukakin sarki ya isa ya zamanto mai kare wa mu'min duk wani yaki duk wani fada kai dai yi aikin saboda Allah yi abinka don Allah shi an Allah madaukakin sarki shi ke ma ya inna Allah yudafi wa anil ladina amanu الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب
to saboda haka tunda dai Allah shi ke kare wannan yakin da fada wai ta hakuri haka za a ta tafiya kuma wannan kungiya kungiya ce mai neman haɗin kai duk abin da aka ce ana so a yi don ya haɗa kan al'ummar musulmi baki ɗaya to wajibi ne mu ba da haɗin kai kamar yadda babban sakatare ya faɗa akwai abin da ba za mu iya yi mu kaɗai ba sai an haɗu da sauran al'ummar musulmi akwai abin da kuma ahlus sunna ne za su iya haɗa kansu su yi wani abu su ya su akwai abin da su ahlus sunna ko sun tsaya ba zai yi ba sai an haɗu da sauran kowa da kowa wannan convention da za a yi ya ishe ka ka gane in ka kamanta shi da gasan karatun alkur'ani mai girma gasan karatu da ake na ƙasa mu mu muke yi ahalus sunna kawai a'a duk wani makarancin alkur'ani a Najeriya yana kuma ya to in zaka bid'antar da wancan to zaka bid'antar da wancan in dai za a haɗu a yi gasan karatun alkur'ani bayan nan a fitar da ainihin wato waɗansu laccoci da zai ja hankalin al'umma domin karantar da su akan mu'jiza na alqur'ani mai girma to wannan ma taron yayi kama da wancan taro ne na makaranta alqur'ani mai girma sannan kuma da lakcoci akan alqur'ani mai girma ai seminar akai ai conference akai baya bukatan wani dogon kuma ba cewa akai wannan lamari da aka zo akai to yanzu shikenan daga yanzu mun ɗauke shi in shekara ya zo in ba a yi ba za a samu damuwa ko a samu matsala ko a yau da muke magana idan muka hararo tare da sauran wayanda suka organize muka ga cewa ya kamata a ɗage wannan taro saboda wata maslaha wanda maslahan al'umma musulmi gaba ɗaya sun yi tafaki cewa maslahan da zai fi alkhairi shine ɗage wannan taro sai mu haɗu mu ce duk an ɗage ba wani abin da zai faru ba du o dai bane sai an yi wani na cewa ai taro ne da kowa don aka yi kuɗi to in aka fasa ba za a yi maka na tsammanin kuɗin ba zai zo ba kai ne baka san hanyar samun kuɗi ba saboda haka in Allah ya tashi baka dukiya ko kuɗi akwai hanyoyi da yawa da zai buɗa maka kai dai nisanci hanyar haramu tsaya ka kula da ta yaya kake samu ina fata al'ummanmu za su ƙara ganewa wannan taro taro ne da al'umman musulmi gaba ɗaya aka haɗu aka ce duk an yadda a yi me zai sa wani ya ware babu dalili in ka ga ciki akwai abin da za a yi na kuskure to an yadda zo ka gaya mana menene kuskuren mun yadda za mu gyara ko yau da safe 'yan kwamitin sun kira ni akan shawarar waɗansu abubuwa na ce ku gyara kaza ku gyara kaza ku gyara kaza shugaba suka ce mun karɓa kuma za a gyara saboda haka ya kamata a gane cewa ba ma'asumai bane za a yi kuskure kuma wani yanzu ya yana jira a yi taron ne a gama ya ga kuskure don ya rubuta ya faɗa ya kamata ka yi kyakkyawan zato na alkhairi ga al'ummar musulmi da suka haɗu suke da niyyar yin alkhairi ana iya dacewa kuma ana iya yin kuskure amma yi ƙoƙari ka yi ta addu'a abin da ake so a yanan ya Allah ka nisantar da duk abin da zai sa a samu kuskure a cikinsa ko baka da wani gudunmawa wanda zaka bayar kai ta addu'an ayi lafiya kar a samu wani kuskure idan aka samu nasara haɗin kan al'umma musulmi ci gaba ne ko ba ci gaba ba al'umma musulmi kawai su haɗa kai a ce an haɗu wuri guda za mu magance wa kanmu wani matsala na musulmi gaba ɗaya dalilin wannan taro ai ba ƙaramin nasara ba kamar yadda babban sakatare ya faɗa in Allah ya da za a yi taro nan lafiya muna fatan haka kuma za ku ga fuskokin da suka ansa wannan kira daga ko'ina a duniyar musulmi za su zo domin ba da haɗin kai da kuma tabbatar da an yi wannan taro tare da su. Ina fata kowa zai ci gaba da addu'a, kowa zai ci gaba da fatan alkhairi ga wannan taro, kuma ina fata Allah ya ƙara haɗa kanmu al'ummarmu baki ɗaya. Ina kira ga sauran ‘yan uwanmu, ‘ya'yan ƙungiya da sauran ƙungiyoyi na ahalus sunna. kofar mu abu da take duk wani abu da zai hada kan al'umma ahlus sunna muna maraba da shi muna maraba muna lale da abin da zai sa mu hadu mu zamanto abu guda sai da zamu magance bambance bambance daga tsakanin ina fata kamar da na kira na farko ina ƙara ranatawa Allah ya ƙara hada kanmu kuma don Allah ku yi hakuri da rubuce-rubuce da maganganu da bai dace ba ta hanyar social media kowa in zai rubuta ya rubuta alkhairi abinda za a ce wanda ya rubuto sharri ko yayi magana ku ce kai abinda kake iya rubutawa kenan kai abinda kake iya faɗa kenan mu abinda muke faɗa shine alkhairi kowa ya ciyar da abinda yake da shi mu alkhairi muke da shi za mu ciyar da shi Allah ya samu dace Allah ya sanya albarka Allah ya muku albarka da samun dama a halarci wannan wato tattaunawa da wannan ainihin wato majalisi da albarka da wannan zama mai albarka Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kurakuran da muka yi Allah subhanahu wataala ya nuna mana ya ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum